إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة اتقوه في أنفسكم اتقوه في حقوقه عليكم اتقوا الله تبارك وتعالى فيما يجب عليكم أداؤه عباد الله إن من أعظم الأمور ومن ومن أعمال ومن الأعمال الصالحة العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى أكثر من كل شيء هي الدعوة إلى الله والقيام بنشر دينه والدعوة إلى توحيده وهذا المراد بالدعوة يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن أنه أرسل إلى كل أمة نبيا يقوم بهذه المسؤولية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى إفراده بالعبادة وأن لا يعبد إلا هو وأن لا يدعى إلا هو وأن لا يستعان بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا يستعان بأحد في ذلك إلا الله ولا يستغاث بأحد إلا الله إن الدعوة إلى الله هي مسؤولية الأنبياء وورثة الأنبياء وهم العلماء وإن فضل الدعوة إلى الله فضل كبير وكثير عظم الله تبارك وتعالى من شأنه إن الدعوة إلى الله طريق للفلاح في الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والمراد بالفلاح هو الحصول على النجاة من الشرور في الدنيا والحصول على جميع الخيرات في الدنيا والآخرة أي أن يحصل الأب على ما يحب وعلى ما يريد وأن ينجى في الدنيا والآخرة من كل شر ثم إن الدعوة إلى الله طريق للتثبيت يقول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكيف تنصروا الله تنصر الله بالدعوة إلى أن يعبد وحده لا شريك له تنصر الله بالدعوة إلى اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينبذ جميع الطرق إلا طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الدعوة إلى الله سبيل كذلك للحصول على تزكية النفوس وتهذيبها وهذا سبب إرسال الرسل يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina ni mai magana da ko masu sauraro cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokinsa a bi addininsa sau da ƙafa a cikin haka alheri yake in ya ce eh ka yadda da abin da ya ambata in yi umarni ka aikata ka miƙe ka aikata in ya hana ka wani abu ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya hana ka wani abu ka hannu ba a yi wa Allah taurin kai a sallama wa Allah a miƙa wuya zuwa gare shi wannan shine musulunci wannan shine takawa Allah ka dora mu akan tafarkin takawa bayan haka ya ku bayin Allah ku kiyaye Allah ku lura da Allah ta'ala a ji tsoronsa a kiyaye shi duk inda ka ɓuya ka san yayin da ka ɓuyan nan ya san me kake yi ƙaulan wa fi'lan me ka faɗa me ka aikata yana ji yana gani kuma ana kiyayewa babu abin da yake kufce masa a duniya da lahira duk kowane ɓangare na duniyan nan duk abin da ake Allah yana sane da shi ka yi ƙoƙari ka ga cewa Allah ta'ala shi ka fi kunya duk duniya ka fi kunyarsa yayin da ka ɓuya kana ganin ba mai ganinka ka ɓuya daga babanka ka ɓuya daga mahaifiyarka ka ɓuya daga sirikinka ka ɓuya daga wani shugaba ka ɓuya daga malaminka to ka ji kunyar wanda a koyaushe ba a iya ɓuya daga gare shi kuma karka bari ya zama shi ɗin ne ganinsa bai dame ka ba ganin mutane ya dame ka kana ɓuya ka su game kake a ɓoye ganin manya yana sa ba za ka aikata wani abu ba amma in ka ɓuya ba mai ganin ka sai Allah kuma sai ka idin kunyar Allah ka aikata abin da inda a gaban wani mutum ne ko yaro ne karami ba za ka aikata to ka wa'azantu ka kiyaye Allah ta'ala akan abin da ya shafi duk abin da kake aikatawa ya Allah ka taimake mu mu samu tsoron mu kiyaye ka Allah kuma ka tsare mu daga aukawa cikin abin da zamu aikata shi ba ma jin kunyar ka ya ƴan uwa musulmi tattaunawar mu ta yau bayani ne akan muhimmancin miƙewa da zabura da kira zuwa ga hanyar Allah. Kira zuwa ga hanyar Allah shi ne kira zuwa ga a tsarkake Allah, a kaɗaita shi wajen bauta, kar a haɗa shi da kowa wajen bauta. Ba a roƙon kowa cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah, to ba a roƙon kowa sai Allah. Ba a neman agaji in an shiga bala'i. لا وني الجني لا وني ملائكة لا النبي با roƙon kowa sai Allah Allah shine mai iko akan ya tsare ka daga dukkan bala'in da ka fada cikin wannan ita ce hanyar tauhidi ita ce gaskiya wadda wajibi akan malamai da ɗaliban ilimi su zabura su shiga lunguna da saƙo-saƙo na duniya baki ɗaya a ilmantar da mutane wannan haƙƙi kuma a bayyana musu wajibcin bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa a kowane lamari babu dan adam din da Allah ya halicce shi da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah yake so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah ya ɗaukaka shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shine shugaban masu kira zuwa ga Allah baya ganin abu ya shiru in an yi barna wata rana wani ya zo wurinsa sai ya ce ma sha Allah huwa shi abinda ka Allah ya ga dama kai ma ka ga dama sai ce a ja'altani lillahi nidda bal ma sha Allah wahda zaka sanya ni kishi ka hada mu zabura baki ɗaya, mu shiga ƙauyukan mu mu ilmantar da mutane wannan haƙƙi na Allah cewa shi kaɗai ne wajibi a bauta masa, duk wanda ba shi ba ba a bauta masa. Ya jama'a, wannan aiki na annabawa shi ne babban aikin da a sababinsa Allah ya aiko su, kuma babu wata al'umma da Allah bai aiko da manzo da ya gaya musu cewa Allah shi kaɗai ake bautawa ba. Wala ƙad ba fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut Allah ne yake faɗi mun aika zuwa ga kowace al'umma kowace al'umma mun aika musu manzo in yazo me yake cewa an ibudu Allah ku bautawa Allah ba ku da abin bauta in ba shi ba kar a haɗa shi da kowa babu wani girma da girmansa zai girmama da haɓakarsa za ta haɓaka ya kai girman Allah, Allah shi kaɗai ne, shi kaɗai ne mahalicci, shi kaɗai ne mai kulawa da kowa, babu wanda ya isa ya fita daga ikonsa da mulkinsa da sarautarsa. Shi kaɗai ke arzutawa, babu wanda zai baka arziki in ba Allah ba. Kar ka dogara ga kowa. Sannan wannan aiki, shine aikin malamai da suka zo a bayan annabawa wajibinsu su tashi su shiga cikin al'umma ba su zauna sai ta faɗa a tsakaninsu ba al'umma na cikin jahilci za ka samu a cikin wannan al'ummar wanda za a tambaye shi waye annabi muhammadu ya ce bai san shi ba haba jama'a a hakan kuma muna zaune sai ya ƙarin saɓon Allah, ba a shiga an ilmantar da mutane ba, manzan Allah ne fa sallallahu Alaihi wasallam ya ambaci cewa, wallazi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar babu wani mutum yace na rantse da wanda rayuwata da numfashi nake hannunsa babu wani mutum a wannan al'umma yana nufin ummatu da'wa ba ummatul ijaba ummatu da'wa al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su babu wani mutum da zai ji dangane da ni ya ji wani labari an aiko wani manzo sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labarin sannan ya mutu bai imani da ni ba shi din ko ba yahude ne ko ba nasare ne yace wallahi sai ya zama dan wuta don haka imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tilas ne akan duk mutumin da ya rayu a cikin wannan al'umma to ya za a yi mutum ya zauna ƙila ma yana yana kallon gabas yana sallah to me yake cewa a cikin sallah a sallan nan akwai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kuma zai zama bai san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu komai in ba jahilci ba don haka wajibi a tashi tsaye a ja hankalin mutane a shiga ƙauyuka da biranen ma da duk inda mutane suke kutsawa suke faɗin ra'ayinsu musamman muna cikin wani zamani da duk wani mabarnaci a duniya yana da mumbarin da yake kiran mutane zuwa ga barnarsa ya buɗe bakinsa ya kira kowa zuwa ga hanyarsa amma masu gaskiya su kuma su zauna su yi shuru suna da littafin Allah a hannunsu suna da hadisai maganganu da ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa tsayawa akan gaskiya addininsa shi kadai shine gaskiya Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya bi ya bi yake aiki ya tafi akan wani addini wanda ba addinin musulunci ba wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allah yake falan yuqbala minhu sam sam ba za a karba ba daga gare shi haka duk wanda ya mutu a wannan zamanin bayan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi wannan addini kai ya faɗi wani addini ba Islam ba to wuta zai shiga wannan shine hukuncin Allah in muna tausayin mutane ko menene wajibi a kanmu mu ilmantar da su waye Allah Allah shine mahalicci Allah shine mai arzutawa Allah shine mai sunaye da siffofin da ba wanda ya kama da shi Allah shine wanda wajibi a bauta masa sallah gare shi shi kadai azumi gare shi shi kadai sujada ruku'u shi kadai akewa yanka da shi kadai shi kadai akewa rantsuwa da shi kadai ake ba a rantsewa da kabarin wani ko rawanin wani Allah kadai wallahi billahi tallahi wannan ita ce rantsuwa wajibi a ilmantar da mutane wannan ba da fada ba ba da rikici ba ba da zagi ba ba da cin mutunci ba amma irin yadda annabawa suka yi hanyar da a wannan tana da falala da daraja Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani wannan hanya ta da'awa ta kiran mutane zuwa ga addini ita ce hanyar samun rabauta duniya da lahira Allah ne ya ce wal takum minkum ummatu lalle a cikin ku a samu wata jama'a yad'una ila alkhair wanda suke kira zuwa ga alheri wannan alheri ne ya kai tauhidi suna kiran mutane zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf suna kiran mutane zuwa ga ayyukan da shari'a ta san su ta yadda da su wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani daga mummunan aiki ana barna ana shirka ana bautar wani Allah su tashi su hana su fadakar su yi wa'azi su yi gargadi ana saban Allah iri-iri, su gaya wa mutane, Allah baya son wannan, Allah zai fushi da mai aikatawa, ba shiru ake ana tsoron mutane ba. Annabawa ba su ji tsoron kowa ba a lokacin da su kaɗai ne ba mai taimakonsu in ba Allah. Duk annabin da ka ji labari, babu kowa kafin ya kira mutum ɗaya na farko, da shi kaɗai shi ne musulmi a zamaninsu. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya dawo daga kogon Hira bayan an masa wahayin farko Allah ya mai da shi annabi a lokacin shi kadai ne musulmi a duniya amma bai ji tsoro ba ya kira mutane na kusa da shi suka yi imani haka kuma har abun ya tafi gashi har ya zo gumu don haka kada wani malami ya tsoraci kira zuwa ga hanyar Allah a tashi a gaya wa mutane cikin ladabi cikin yadda Allah ya ambata a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata a cikin hadisansa sannan Allah madaukaki yace wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta masu samun babban rabo babban rabo shine ka samu alherai a duniya ka tsira daga sharri a duniya ka samu alheri a lahira ka tsira daga sharri a lahira wannan shine abin da ake nufi da alfalahu sannan Allah ta'ala ya gaya mana cewa da awadin nan shiga wa'azi da ilmantar da mutane hanya ce ta tsarkake zuciya da kuma tarbiyyantar da zuciya Allah ta'ala ya ga mana a cikin alkur'ani huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah shine wanda ya aiko a cikin waɗanda ba su san rubutu da karatu ba su ne ummiyin cikin larabawa ya aiko rasulan minhum a cikinsu ya aiko manzo daga cikinsu sun san shi sun san girmansa da darajarsa mai aminci ne bai taɓa wa kowa ƙarya ba bai taɓa zaluntar kowa ba ya fi kowa adalci ba a taɓa jin mummunar magana a bakinsa ba tun bai zama annabi ba Allah ya zaɓe shi ya ba shi wannan annabci don ya yi mai yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah ana saukar masa da ayoyi alqur'ani yana karantawa mutane suna ji su ji saƙon ba nasa bane daga Allah yake wa yuzakkihim kuma yana tsarkake zukatansu da wasu daga cikin su fashi da makami suke yi da wasu daga cikin su su kashe mutum ba siƙiƙi ba saɗaɗa abu ne mai sauƙi amma ya tsarkake musu zukata suka zama min arhamil khalqi suka fi kowa tausayi suka tashi suka yada wannan addini kun ga ya canza su ya tsarkake musu zukatansu daga masu ƙarya suka koma masu gaskiya daga masu zunubai manya masu shirka zuwa ga musulmi mutanen kirki bayin Allah sannan kuma yana ilmantar da su littafin da kuma hikima sannan ku duk da sun kasance kafin haka lafi balalin mubin suna cikin bata ya ƴan uwa musulmi da'awa zuwa ga Allah sababi ne na Allah ya taimaki mutum ya tabbatar da shi akan addini Allah ta'ala ya ambata in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah to Allah zai taimake ku yaya ake taimakon Allah Allah ba mabukaci bane Allah baya bukatar komai a gunka ma'ana ka taimaki addininsa ka je kai da'awa ka ilmantar da mutane ka hada mutane da Allah in ba ka da ilimi ka dauki nauyin masu yin wannan aiki ka bada albashi da ka sai babur ka baiwa wani mai ilmantar da mutane ya shiga ƙauye ya zauna da mutane a rigarsu ya ilmantar da su karatun fatiha ya nuna musu girman Allah ya koya musu sallah ya dawo gobe ya koma a haka har a raya zukatan mutane wannan abun wajibi ne jama'a a tashi a shige shi to Allah ya ce in kun yi wannan yansurkum zai taimake ku ku samu irin wannan tabbacin cewa Allah zai taimake ka sannan kai wasa da shi sannan yace wa yuthabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da ku ya tabbatar da dugadugan ku akan gaskiya me da'awa zuwa ga Allah wallahi ba zai fata amma duk wanda ya sanya shi abin da yake gabansa shine ya kira mutane zuwa ga wani wanda ba Allah ba to Allah ba zai taimake shi ba kuma za ka gani a cikin rayuwa don haka ya uwa musulmi a tashi a samu taimakon Allah a nemi taimakon Allah sannan abu na kusa da ƙarshe da'awa zuwa ga Allah sababi ne na nisa daga hasara duk wanda yake kiran ‘yan uwansa zuwa ga addini to Allah ta'ala zai nesanta shi daga taɓewa da hasara Allah ne ya faɗi a cikin Alƙur'ani, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Na rantse da zamani in ji Allah. Lalle dan Adam yana cikin hasara da tabewa amma sai ce dai wasu illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr abubuwa hudu imani da Allah tare da ilimi da sanin Allah sannan aiki na kwarai don haka in kai imani da Allah kai din kana da ilimi to kuma kai aiki na kwarai kar kai saban Allah ka zama salihi sannan kuma abu na uku at-tawasi bil haqq shine yin wasiya da gaskiya a ilmantar da mutane a gaya musu gaskiya kar a ji tsoron su kar a ji tsoron zagi wannan ba komai bane annabawa ma an zage su manyan malamai an zage su don haka kar a ji tsoron gaya wa mutane gaskiya a yi wasiya da bin gaskiya sannan kuma a yi wasiya da haƙuri malami sai ya zama mai haƙuri irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri an zage shi an cutar da shi an ci kwalarsa an kore shi daga garinsu an ji masa ciwo an karya masa haƙori don Allah kai ka lissafa me aka yi maka akan wannan addini cikin sauƙi cikin gata cikin shagwaba ka samu wannan addinin sannan kuma kai ba za ka yi wani ƙoƙari na kiran wani ko da mutum ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ya shiryar da wani mutum ko ɗaya ne ta hanyar ka to ya fi a ce a tara maka duk dukiyar duniya mai tsada wannan dukiyar da muke ta faɗa a kanta ina kwabo ina ɗari ka shiryar da mutum ɗaya ya zama shiryayye ya fi maka ita baki ɗayanta abu na ƙarshe na falalar da'awa zuwa ga addinin Allah duk mutumin da ya ilmantar da addini mutane suka yi koyi da shi to Allah zai ba su zai ba shi ladan da su suka samu wajen aiki da abin da ya kira su zuwa gare shi. Man da'a ila khairin kana lahu mislu ajri fa'ili duk wanda ya kira zuwa ga alheri to yana da kwatankwacin ladan wanda ya bi shi a wannan abin da aka kira. Na sha ba da misali guda ɗaya saboda sauƙin fahimtarsa. in ka je ƙauye ka koya wa wani yaro ƙarami alwala ka zauna ka nuna masa ga yadda ake alwala bismillah a wanke hannu a shaƙi ruwa a fyace a kurkura baki a shaƙi ruwa a fyace a wanke fuska har zuwa ƙarshe ka koya masa yaron nan ya koyi alwala daga daga hannunka me yasa nace yaro na faɗi yaro ne saboda ka ga in ya shekaru da yawa in Allah ya ba shi damar ya shekara saba'in a musulunci yana alwala kullum yana sallah to duk ran da ya yi alwala duk ladan da ake baiwa mai alwala in aka ɗauka aka ba shi in ana ba da lada ɗari ga wanda ya yi alwala to duk alwalar da yaron nan ya yi har ya fara tafiya har ya zo ya fara wato har ya fara hankalta har ya zo ya girma har ya zama babba har ya tsufa duk shekarun da ya yana alwala to duk ran da ya alwala ya samu lada ɗari in haka ake bayarwa to wannan ɗarin a kowace alwala haka za a baka don Allah in tambayar ku za a yi wanne aiki ne za ka samu irin wannan ladan a kansa in ba da'awa da kiran mutane zuwa ga alheri duk wata ɗaukaka da wani ɗan adam zai samu wallahi ba ta kai aikin mai ilmantar da addini don haka ka tsarkake niyyarka ya kai bawan Allah ka fuskanci mutane ba da cin mutuncinsu ba ba da zagi ba ka ɗora su a kan hanya da tausayi da san alheri ba da ƙyashi ba ka so su da alheri irin yadda kake so ka tsira ka so su tsira kuma ka gaya musu magana da za ta sa wannan abin da kake kiran su zuwa gare shi su kwaɗaici zuwa gare shi ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu Allah ka karɓi rayuwarmu akan wannan aiki na kiran mutane zuwa ga Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin annabawa tafarkin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mana ikhlasi cikin aikin da muke yi Allah ka sa babu neman burge mutane Allah kuma ka cire mana razani da firgici da tsoro Allah ka ba mu ikon samun ladan da ake samu a cikin wannan aiki na kiran mutane zuwa ga Allah. Allah ka yawaita masu irin wannan aiki a cikinmu, waɗanda kuma suke ɗaukar nauyin irin wannan aiki, Allah ka taimake su. Ine mana bushara da wani aiki da mai martaba sarki yake ƙoƙarin fara shi na irin wannan zance da muke yi, samar da mutane da za su shiga lunguna. suna ilmantar da mutane lalle wannan aiki ba ƙaramin aiki ba ne ladan da ke cikinsa shi ne dai irin abin da muka ji a wannan hudu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙarfafi mai martaba sarki hakanan duk wanda ya mai da hankalinsa kan irin wannan aiki Allah ta muke shi ya tsaya a jajirce a shiga cikin al'umma a haɗa ta da alheri wallahi abin da za a ba mutane na alherin shiga aljanna babu wanda zai ba mutane shi akwai wanda zai iya yawo gari gari yana raba kuɗi mutane suna murna matukar abin da za su yi masa addu'a ta alheri Allah ya saka masa amma ba za su iya baiwa mutum ladan da in ya ilmantar da su addini zai samu ba Allah ka taimake mu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali dukkan abin da ya dame mu ya Allah kai mana maganinsa ya Allah waɗannan fuskoki da nake kallon su suke kallo na Allah kai musu albarka ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa a cikin su Allah ka yaye masa damuwarsa Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ka kaɗe dukkan sharri daga dukkan waɗannan bayan Allah naka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله